إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أحبتي في الله اتقوا ربكم وأخلصوا له الأعمال واجتهدوا فيما تبقى من شهركم شهر رمضان الكريم عباد الله اعلموا بأن من ثمرات شهركم هذا الخروج بالدنيا والاعتبار على الله عز وجل فإنها خالية ولا تزن عند الله جناح بعودا وزور عباد الله هو الإسراف عن الدنيا والرضا بالقليل والقناعة سئل الإمام الزهري رحمه الله تعالى عن الزهد فقال من لم يبلغ الحرام صبره ومن لم يشغل الحلال شغلا قال امام احمد امام اهل السنه والجماعه رحمه الله الزهد في الدنيا اصل العمل واليأس مما في ايدي الناس اخوتي بالله حقيقه الزهد في الدنيا ليس بتحريم حلال ولا إضاعة المال ولا الإعراض عن الملذات ولكن أن تعلم يقينا أن الدنيا سائلة فانية فلا يغرنك الحياة الدنيا فلا يغرنك زخرفها ومتاعها عباد الله إن للزور فوائد وفضائل عظيمة ولقد وردت الآيات والأحاديث كثيرة التي تدل على ذلك عبد الله يسعد في الدنيا والثالث يحبه الله تعالى روى ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى اعلموا عباد الله أن الزهد مصدر الراحة والإطمئنان والإطمئنان القلب قال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور كفاف الدنيا ينفع والزائد منها مهلك فينبغي على الإنسان المسلم التقليل من الدنيا قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالعمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون روى إمام أحمد بن عباس رضي الله عنه دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حسير قد أثر في جنبه فقال عمر يا رسول الله لو اتخذت فراشا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال أو نام في ظل شجرة في يوم عاصف ثم راح وتركها إخوتي في الله نحن نودع شهر المغفرة شهر العتق من النار ومن ثمراته الزهد في الدنيا والإقبال على الله عز وجل المسلم الذي أحسن الاستفادة من شهر رمضان يشعر بنور يحيا به قلبه ويشفي صدره وتتألق قلبه باليوم الآخرة ويتعفف ويتعود على الصبر وحمل المشقات وتقوى الله عز وجل في السر وعلانية اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم اجعلنا من أتقائك من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اعلموا إخوتي في الله إن من فرائد زكاة الفطر أو صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفس وطعمة للمساكين وتجب بالغروب من الليل العيد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة الفطر من الرمضان ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين رواه البخاري وشروطها الإسلام والقدرة أبو العيال يخرجها عن نفسه وأمن تلزمه نفقته من المسلمين والجنس الواجب فيها غالبية قوت أهل البلد أيها المسلمون إن وقت إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون كما ثبت عن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيها المؤمنون آخر وقت إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد كما قال صلى الله عليه وسلم فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أخرجه أبو داود وابن ماجه والمقدار أيها الإخوة ساعا وهو أربعة أمداد اتفق العلماء على أنها لا تسقط على المستطيع لأنها فرد من الفروض عباد الله إذا رؤي الحلال شوال أو أكملت عدة رمضان ثلاثين يشرع التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يدخل الإمام المصلى قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وينبغي إظهار التكبير والجهر به في البيوت والأسواق وفي الطرقات كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون عباد الله أدوا صلاة العيد بخشوع وخضور القلب وتذكروا بجمعكم هذا yawmul jam'ul akbar wa hiya alqiyama yan wa masu girma muna ma Allah subhanahu wata'ala godiya da ya shirye da mu zuwa ga musulunci ba mu da wani wayo ko wata dabara wanda za mu shiryu zuwa ga musulunci in ba da shirya ubangiji ba yan wa masu girma ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah matuka jin tsoro kada mutum ya sake ya mutu sai yana mai imani sai yana mai zaman kasancewar shi musulmi ‘yan uwa masu girma ku ji tsoron Allah wanda wannan Allah shi ne ya halice mu gaba ɗaya ‘yan uwa masu imani ku ji tsoron Allah idan za ku yi haɗa ku yi haɗa mai kyau ‘yan uwa masu girma muna ban kwana da wata mai girma mu ji tsoron Allah cikin abin da ya saura na wannan wata mu tsarkake niyya dukkan ayyukanmu da muke zuwa ga Allah cikin abin da ya saura na wannan wata mu ƙara ƙoƙari mu zage damtse kamar yadda sallallahu alaihi wasallama yake yi a kwana goma na ƙarshe na watan ramadan yan uwa masu girma kusan cewa yana daga cikin abin da mutum yake samu na guzuri na ramadan shine gudun duniya yin azumi da kasancewa watan ramadan da kasancewarka a cikin shi da kasancewa kayi wa'azi kayi azumi irin abubuwan da ka gani na rike baki tun daga hutun alfijiri har ya zuwa ketowar rana to akwai wani abu na darasi wanda zai karantar da kai cewa duniyan nan ya kamata a ce an guje ta mutum ya huskanci Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin riba na azumi mutum ya nisanci duniya ya huskanci Allah ka guji duniya ka rage guri ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda ita wannan duniya ba dawama bace ba ta dawama wa ba ta da wani daraja ba ta da wani matsayi da nauyi ka daidai da fuffiken kuda a wajen Allah subhanahu wataala ɗan wa masu girma idan an ce gudun duniya shine mutum ya kauda kai da duk wani abin da za a ce saban Allah ne ka kau da kai da abin da ya shahi duniya ka yarar ɗan kaɗan da Allah ya baka ka zamanto mai dangana kada ka zamanto mai zalama ka zamanto mai yarda da abin da Allah ya bashi kada ya zamanto kana leƙa nesa an tambayi imamu zuhuri Allah ji ganshi da rahama yake cewa aka ce mishi ya imam menene gudun duniya sai yake cewa shine kada ka sake haramu ta rinjayi ha'urinka haƙuri da kake yi kakka ci dukiya haram kakka je wajen haram kakka yi mu'amala ta haram to in ka sake haramu ta rinjaye haƙurinka ka je ka aikata abu aiki na haramu to wannan ba a sa ka daga cikin waɗanda suke masu gudun duniya ya ce kuma duk mutumin da abin da Allah ya ba shi na halak bai rinjaye godiyar shi ba to shi ma wannan ba a ce mishi zahidi ya kamata halaka da Allah ya baka duk da cewa halaka ne to ba yanayi bane kai abin da kaga dama a'a kamar Allah godiya yi ma Allah godiya kuma shine yi ma Allah da'a to haka kuma yace kada ka sake shi ma halakatinka ya rinjaye godiyarka ga Allah subhanahu wataala an tambaye Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna wal Jamaa aka ce ya Imam menene gudun duniya yace shine ka rage guri sai nayi kaza sai nayi kaza sai na je kaza sai na tara kaza to wannan abubuwan ne ake so ka rage ka rage to wannan shine gudun duniya kuma yana daga cikin abinda watan ramadan yake karantar da mu yace kuma mutum ya yanke kamuna da duk abin da yake hannun mutane kada ka zamanto mai kwalama kada ka zamanto mai kwadai kada ka zamanto mai zari kada ya zamanto kare da abin da ke hannunka kai kullum kana nima na wani to idan wannan shine halinka baka daga cikin mai gudun duniya yan uwa masu girma musan cewa gudun duniya ba yana nihi bane mutum ya haramta halak abinci mai kyau gida mai kyau kaya masu kyau abubuwa na morewa na jin daɗi na more rayuwa mutum ya ce wannan gaba ɗaya haramu ne duk da cewa su halaka ne shi yanzu ya koma masallaci gudun duniya yake wannan ba shi ake ce ma gudun duniya ba yanwa masu girma kusan cewa kuma gudun duniya ba shi bane alubazziranci ka raba dukiyarka gaba ɗaya da Allah ya baka kuma ka koma kana roƙo ko kana shan wahala shi ma wannan ba shi bane gudun duniya yanwa masu girma duk wani abu da Allah ya sa na aji daɗi in mutum ya bar su ya koma gehi to wannan shi ma ba shi ake ce ma gudun duniya ba yanwa masu girma kusan cewa gudun duniya na hakika shi ne mutum ya san cewa wannan duniya karewa za ta yi idan ka san duniya za ta kare kenan dole ka zage ne ka yi aiki wanda za ka tsira gobe kiyama wannan duniya za ta kare yadda can babu kai ya zamanto yanzu ga shi da kai ake yi kuma gobe ma za a yi ban da kai to wannan shi ne kamata ka sa a kwakwalwarka ka san cewa wannan abin zai faru to wannan abin zai sa ka bi Allah subhanahu wata'ala kamar duniya yawa masu girma kada ku sake duniya ta ruɗe ku ruɗi na duniya tatsinniya ce tafkin aljannai ƙawalwainiya abinda za ka gani kaman da kyau kaman haka yake ashe ba haka bane to ita ce duniya ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya gyara tsakanin shi da ubangiji subhanahu wata'ala akwai abubuwa na morewa abubuwa na jin daɗi abubuwa na mulki ko abubuwa na ilimi so da yawa yakan ɓata da ɗan adam ya sa ya so duniya kuma sai ya hallaka Allah ya kare mu Allah ya kiyaye yanwa masu girma idan mutum ya bar wannan duniya ya dan rage zai samu fadala daga wajen Allah subhanahu wataala hadisai da yawa da ayoyi wanda Allah madaukakin sarki yake mana bayani cewa ita wannan duniya karewa take bai kamata ba mutum a ce dukkan rayuwarka daga ina ka huto harkar duniya zaman miye kake yi harkar duniya ne fafutukan mi kake yi harkar duniya kake yi to ina lahira wanda aka halice ka don ita ka gana akwai matsala dole sai mutum ya zamanto daga cikin masu kulawa akan cewa akwai wata rana gobe kiyama wanda Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi mi ya aikata a wannan duniya yan wa masu girma kowane bawa mai imani idan yana son tsira da samun rabo a wajen Allah to dole ya zamanto mai gudun duniya kuma gudun duniya yakan sa Allah maɗaukakin sarki ya soka hadith ya tabbata daga ibn maja sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sa'ad bin sa'ad eh sahal bin sa'ad as-sa'idi yake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ka nuna mini wani abu wanda idan na aikata shi Allah zai so ni yace kuma ya ma'aikin Allah idan na aikata kuma ka nuna mini aikin da idan na yi shi mutane za su so ni to shine sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ka koma ka guzaci ka guji duniya da abin da ke cikinta in dai ka guji duniya ka zamanto tsarinka shine tunanin lahira to tabbas Allah zai soka kana daga cikin wanda Allah ya so su kuma abu na biyu shine idan ka guji abin da yake hannun mutane baka roko baka mola baka kaza to mutane za su girmama ka su soka tamam masu girma wannan daga cikin abubuwan da gudun duniya yake tabbatar mana da shi Allah subhanahu wataala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da duk wani mai imani kada ka tsinkaya ganinka zuwa ga abin da aka ba kafirai na jin dadin duniya saboda ita wannan duniya aljanna su ci an ba kahuri kaza an ba shi ka abubuwa na jin dadi sai kai ma kake tunanin ina ma ka samu irin nashi Allah ya ce kada kai haka abubuwa ne na rayuwar duniya Allah ya ce mun yi haka ne don mu jarabe su waye zai abu mai kyau waye ba zai yi ba Allah kuma sai ke cewa arzikin ubangijinka ya yi alheri kuma ya yi dawwama ka koma zuwa ga Allah duk abin da kake so kake nema yanwa masu girma musan cewa idan mutum ya guji duniya akwai wani daɗi da ake samu a cikin zuciya akwai wata raha wani hutu akwai wani shi'ur da mutum yake yi wata nutsuwa wadda take samun mutum idan ya zamanto mai gudun duniya ne duk wani mai fafutuka wanda idan mai mulki ne idan mai kuɗi ne idan mai ilimi ne in ma mai mine ne in dai duniya ce a gaban shi za ka ga cewa duniyar da Allah ya bashi shi dai ba zai more ta ba sai dai na bayan shi saboda bai da lokaci yana cikin lissahi yana cikin bulaguro daga wancan gari zuwa wancan gari babu zikirin Allah babu karatun Qur'ani babu tana lahira babu komi shi dai kullum tarawa yake yi sai da mutuwa ta zo idan mai amkuwa ta amku shi kenan ya yi hasara to duk mutumin da zai zamanto ya sa duniya a gaba irin wannan hasara za ta same shi Allah kare mu Allah kiyaye yan uwa masu girma duk mai so ya samu lahiya tansiyon kinka ta yi ƙasa kada ta hau rayuwarka ta yau da gobe ka ji daɗinta to kakka sake ka samu ka ɗauko duniya ka ɗora abu sa zuciyarka idan kuma kana son tansiyon ta same ka ka rasa rabin jikinka ka rasa rayuwa mai daɗi ka rasa ɗanɗani ɗanɗano na hutawa to shi ne ka ba duniya gaba za ka ga labari Allah ya kare mu diyawa sun yi haka nan ba su sha ba to saboda haka yawan masu girma idan mutum yana so ya samu lahiya idan mutum yana so ya samu hutu idan mutum yana so Allah subhanahu wataala ya amfane shi da abin da ya bashi to ya zama to yana gudun duniya Allah yake cewa duk abin da ya same ku a cikin ƙasa ko a sama ko kuma a kawunanku to abu ne wanda Allah ya kaddara wannan mai arziki ne wannan talaka ne wannan iko ne wannan mai ilimi ne wannan jahili ne wannan kaza ne wannan kaza ne rubutu ne Allah ya rubuta kuma kai ba za ka sake shi ba to saboda haka kenan ka nisanta da duniya ka fuskanci ubangiji subhanahu wataala wannan shine dace Allah ya ce ko masu imani dan kada ku yi nadama abin da ya wuce ku na rasa kaza na rasa kaza ka zo ka zamna kana ta tunani kai baka nutsu ba kai baka samu rayuwa mai kyau saboda haka har ya zamanto zaka samu daga cikin mutane akwai wanda shi cin bashi ma yake cin bashin bakin ciki shekara mai zawa zan yi talauci shekara mai zawa kudi na sun kusa karewa wa zai kara mini me zai faru shekara mai zawa ka an yi rashin lahiya wannan tunanin yake kassara shi yake lalata mishi rayuwa to wanda ka sana daga cikin abubuwan da mutane suka sa duniya a gaba saboda na ganin ya tara ko yana so ya wani mulki ko yana so ya kai wani matsayi sai yake tunanin cewa wa yanzu in yi rashin lahiya ya ne mulkin shi yanzu in yi rashin lahiya kudaden shi wa zai ci su to wannan tunanin da wannan irin abubuwan zai sa mutum jikin shi ya nakasa Allah ya kare mu Allah ya kiyaye Allah subhanahu wataala sai yake cewa kuma kada ku yi alfahari da abin da Allah ya baku kasancewa Allah ya baka ne dukiya ce ilimi ne mulki ne ba don kahi kowa ba kyau ko kahi kowa dangane ko Allah ya sonka da wani a'a Allah ya baka ne don jarabawa ka yi amfani da shi wajen neman yarda Allah wannan shi ne abin da ya dace Allah ya baka ilimi ka yi amfani da shi wajen neman yarda Allah Allah ya baka mulki haka shi ma ka yi amfani da shi wajen neman yarda Allah Allah ya baka duk abin da Allah ya baka na duniya to ka alakanta shi da lahira wannan shine zaka samu rayuwa mai kyau Allah subhanahu wataala sai yake cewa Allah baya son mutane masu girman kai masu alfahari masu jiji da kai yan uwa masu girma idan mutum Allah subhanahu wataala ya bashi abin da zai rayu kafaf kai ba talaka ba kai ba mai arziki ba duk wata bukata taka Allah zai sa zaka iya cin karhinta zaka kai karhinta to ka gode ma Allah wannan shine rayuwa kyakkyawa wanda kuma ita ce rayuwar manzan Allah haka ya roƙa Allahumma ja'al rizqa ala Muhammad kafafa manzan Allah haka yake roƙan Allah ya Allah ka sa arzikin gidan manzan Allah ya zamanto yau samu ko gobe babu samu ko kuma ba za a nemi wani abu a rasa ba amma dai babu koshi babu yunwa to zai ce kuma duk abin da ka gani na duniya na ƙari kuɗaɗe maloniya miliyorika wanda kai ba za ka ci su ba to wannan hallaka ne me ya halaka su hisabinka hisabinsu a kanka masu amfani da su daban ko kuma idan ka mutu hisabi a kanka jin daɗi ga wasu to dole sai mutum ya la'akari da wannan yanwa masu girma ya dace mutum ya sama kan shi lizami game da abin da ya shahi duniya Allah subhanahu wataala ke ba mu labari cewa ita wannan rayuwar duniya kamar ruwa ne aka sabko da shi daga sama da aka sabko da ruwa da ya bigi ƙasa sai tsirrai suka huto abincin dabbobi da abincin mutane ya huto a wannan ƙasar sai da ƙasa ta yi kyau komi tsanwa shar komi ya yi daidai sai Allah subhanahu wata'ala sai sanya ta kamar kai ka ce jiya ba yau ba ta yi kawa ƙasa ta yi kyau manomi yana ga gonan shi masha Allah yana ganin zai samu kaza zai samu kaza kuma ma sai da mutane suka, suka sakankance cewa su suna da iko wannan duniya tamu ce za mu yi abin da muka dama wannan gona tawa kaza da kaza da kaza ana ta lissahi wannan mulki nawa wannan ilimi nawa sai ka sakankance sai Allah ya ce sai wani abu ya zo ya kubutar da wannan abu ka rasa dukiya ka rasa mulkin ko ka rasa gonan to Allah subhanahu wataala sai yake cewa sai kaga duniyar nan kamar jiya ba yau ba yace ka Allah ta gana bil ams Allah yace haka muke ma bayan Allah wa'azi amma ba ga kowa ba sai ga mutane masu tunani duk mai tunani ya kamata yi tunanin duniya imamu ahmad ya yi ruwaya daga abdullahi dan abbas sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umar dan khattab ya shigo gidan manzo Allah manzo Allah yana kwanci a bisa tabarma karamno wanda aka yi da kaba tama manzo Allah burdi duk jikin shi lokacin da ya tashi sai umar ya ce ya rasulullah a samo maka mana shinhuda mai kyau a samo maka tafi da matala da bargo wanda za ka shinhuda sai sallallahu alaihi wasallama ya ce ya umar ya ce ina ni ina duniya ya ce ai ba ni ba duniya ya ce ya umar ka ji da kyau misali na da duniya kamar misalin wani mai tahiya ne ya zo kasan wata itaciya ya ɗanyi barci kaɗan sai tashi ya tahi ya ce misali na kenan kada ka ƙara kada ka rage ta wani na karantar da mu kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwar shi kuma da abin da ya shafi duniya ko babu wanda ya kamata mu yi koyi da shi don mu samu tsira kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan uwa masu girma muna ban kwana ga wata mai girma watan yantawa daga wuta wannan shine watan Ramadan to saboda haka yana daga cikin guzuri da zamu samu mu yi kokarin rike ma zuciyarmu wasu abubuwa na bin Allah yanda a cikin azumi muke ta yau ta karatun ƙura'ani to idan azumi ya wuce kada mu hasa yanda muke sadaka yanda muke ziyara yanda muke sallar dare yadda muke abubuwa mu zo mutane da yawa sukan zama a cikin masallaci to wannan al'ada da har mutum zuciya ta saba na wata guda to ya kamata a ce mun riƙe mutum ƙoƙarin riƙe wannan shine romo ko kuma shine albarkar watan ramadan tarbiyya ce kenan an maka tarbiyya akan qiyamul layl an maka tarbiya akan karatun qur'ani an maka tarbiya akan sada zumunta an maka tarbiya akan ciyarwa to in watan ramadan ma ya wuce ka ci gaba Allah da kama a watan ramadan yana nan a wannan watanni wanda za su zo Allah ya samu dace yan masu girma duk mutum mai imani wanda ya watan ramadan ya azabce shi da imani da neman lada zaka samu cewa akwai wani haske da yake samu wanda zai ke yaye mishi zuciya wani haske wanda Allah yake samun dan adam dalilin wannan azumi da muka yi kuma zuciyar dan adam za ta yi alaka da lahira yan wa masu girma kusan cewa watan ramadan yana karantar da mu haƙuri bahaushe ya ce gishirin zaman duniya haƙuri diyan da za a yi ka zaman to mai haƙuri a rayuwarka ta yau da gobe kaga dai haƙuri mutum yake yi bai ci bai sha ba tun daga hutun alfijiri har ya zuwa waɗawar rana to wannan kama ana maka tireni ana maka ana saba maka ana koyar da kai ka zamanto mai haƙuri kada ka zamanto mai kaushin hali kada ka zamanto mai kashin gajiya kada ka zamanto a ce harka a ce wane krize ne wane wakin kristin shi ta tashi to kaga wannan mummunan hali sai dai abinda ake so a cikin mutane a ce maka wane mai haƙuri ne to ramadan yana karantar da mu haƙuri haka kuma ramadan yana karantar da mu mutum ya ɗauki wahalhalu a gadon bayan shi don Allah an cutar da kai wani aiki ne kake yi na wahala amma akwai lada to ka ci gaba da yi zan da zaka ga wahalar da kake a watan ramadan kai kawon da kake yi ka haƙura ka jure ka ɗauki alƙawari tsakaninka da Allah babu zancen ka shiga wani wuri za ka iya shiga ɗaki ko na baka ci abinci ka hutu ka ce kana azumi amma baka yi ba saboda tsananin imani to wanda ke nuna maka cewa ramadan yana karantar da mu mutum ya yi ƙoƙarin ɗaukan wahala don Allah ka wahala don Allah mutum zai samu lada kuma ramadan yana karantar da mu tsoron Allah a zahiri da baɗi kaga kenan idan kaga mai azumi babu wata ibada wanda Allah ya ce tashi ce kamar azumi saboda mutum in ya ga dama zai iya shiga ɗaki ci abinci bai ci ba tsakanin babu zancen gurgu ko kuma niyya gurguwa game da azumi saboda kawai don Allah ne ka bar abinci ka bar sha to saboda haka yana daga cikin tarbiyya ta azumi mutum ya zamanto yana tsoron Allah a bayyane a ɓoye Allah subhanahu wataala ya karbi azumin mu yan uwa masu girma a ƙarshe akwai abin da ake ce ma zakatul fitr zakat kono idan an ce an ga wata na shawwal mana kenan yau misali a ce yau juma'a da za a ce yau ne 29 ko kuma 30 a ce an ga wata to tun daga wannan lokaci akwai wani abu wanda ke da farilla ga duk wani bawa mai imani wanda kuma wannan ana ma mai azumi kankara ne irin wasu manganu da ya marasa kyau a cikin azumi ko kuma wani ya yi wata magana azumin shi ya dan zama gurgu to idan mutum ya hudda zaka kono sai azumin ya meke ya zamanto cikakke kuma ita wannan ibada wanda Allah ya fallanta a ƙarshen wannan wata ibada ce wadda take kawo soyayya tsakanin masu kuɗi ko masu akwai da wanda ba su da wanda ke talaka ne ana so a sa mushi farin ciki a wannan rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani kamar yadda ibn umar yake cewa Allah madaukakin sarki ya fallanta ko manzo Allah ya fallanta zakka kono ya zamanto sa'i guda ya zamanto dabino ne ko sha'ir to wannan shine abin da aka fallanta amma kuma babu bambanci tsakanin da da bawa da babba da karami da mace da namiji kowa hudda mushi ake ko wanda aka haihuwa yau an ga watan shawwal to shi ma da shi a ciki sai an hudda mushi sharaɗin hudda ita wannan zaka shine sharaɗai guda biyu musulunci da iko kai musulmi ne kai azumi to masha Allah azumi ya zo ƙarshe to sai iko kana da ikon huddawa sai ka hudda idan baka da iko sai ka ma wadatar da 'yan gidanka duk uba a gida mana kenan uban iyali zai hudda ma kanshi sa'i guda yahudda ma duk wani wanda wajibcin ciyar da shi yake kan shi kenan ko da ba ɗanka ba ne ɗan ɗan'uwanka a gidanka babanka mammaka a gidanka tare kuke da su wasu mutane ‘yan uwanka a gidanka kai kake ciyar da su to wannan gaba ɗaya sai ka hudda musu ɗanwa masu girma abinda ake huddawa malamai suka ce ana diba abincin da ya yi zama rinjaye a gari wani abinci da aka hici wani abinci ne ya yi sauƙi sai a hudda shi kamar yanzu a ce shinkafa to saboda haka ‘yan uwan masu girma lokacin da ake hudda ta kuma shi ne malaman salaf ko sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun karantar da mu cewa kwana ɗaya kwana biyu misali in aka je azumi 27 28 mutum yana ya huddawa musamman abin da ya shayi hatsi da dawa wanda sai an aikata su kahin a dafa amma irin su shinkawa da sauransu za ka ba mutum yanzu ya dafa shi yanzu wannan shi ma ya tabbata hadisin nafi maula ibn umar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke aikatawa da yawan masu girma akwai lokaci wanda bai dace ba mutum ya sakaki kada ka yi sakaki baka hudda ita wannan zakka kono ba a ce an sauko daga idi idan aka sauko daga idi ta zamanto sadaka kamar irin sadaka ta kowane lokaci amma idan ka hudda ta lokacin da aka ce an ga wata kai sauki ka hudda to wannan shine ake so ko kuma da sassahe kahin liman aje idi kai kokarin badawa idan baka bada ba ta zama sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya bada ita wannan zakka kono kahin sallar idi to ya zamanto zakka ce maqbula an karbe ta yayi daidai haka ake so to amma duk wanda ya saka kiye kasala sai da aka sabko daga idi to ta zama to sadaka kamar kowace sadaka abinda ake huddawa shine sa'i kamar da muka ce sa'i shine muddi hudu yanzu Allah ya kawo sauki mu yake cewa masu kira Allah kara musu basira gashin ana ta yawo da shi a raha abin awo da sai an yi aro a gida gida yanzu ko ina akwai shi sai mutum ya hudda guda hudu ko kuma sa'in guda yana nan babba idan kuma duk an rasa wannan sai mutum ya auna da hannun shi hannu na mutum madaidaicin hannu ba ƙato ba ba ƙarami ba kenan sai mutum ya hudda ɗaya biyu uku hudu kenan an samu sa'i guda to saboda ka yanwa masu girma irin wannan sakaki da mutane suke ya kamata a ce mutum ya yi gaugawan huddawa kuma ka ƙoƙarin hudda abincin da mutum zai amfanu da shi a ranar idi dan abin da yana daga cikin hikimata ita wannan zakka ba a so a yi roƙo ba a so a yi bara so ake kowa ya horin ciki a ranar idi kowane musulmi da talaka da mai kuɗi da iko da malami da wane ne kowa ya zamanto ana barka barka ana takabbara wannan shine abin da ake so yan uwa masu girma akwai kuma wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine idan aka ce yau an ga watan shawwal yau azumi ya kare 29 ko 30 to sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana yin kabarori a riga kabbara Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar ai ta yawaitawa malamai suka ce a titina a cikin gidaje a cikin kasuwa a kowace mu'amala ko dan uwanka ka gamu da shi sai kai kabbara shi ma ya kabbara sai ku yi ta kan yin kabbara wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ranar idi yazo ana so mutun ya je idi a nitse kaya masu kyau da turare a ga wannan jami'in na musulmi wannan taron to akwai hikima a cikin wannan taro wannan taron zai tuna maka a cewa akwai wani, wani taro wanda za a yi na gaba daya yanzu kaga yan unguwa ne suka gamu kaga taron su jama'a ga sunan masha Allah ko kuma yan gari guda ko yan kasa guda to a gobe kiyama za a tara mutanen duniya tun daga annabi adam alayhi salam har ya zuwa ƙarshen wanda za a haifa to ka tuna wannan zai saka ka wa'aztu game da cewa fa akwai wata rana wanda Allah subhanahu wataala zai tara kowa ya roke shi Allah zai tambaye shi mi kai mi ka aikata to kuma kowa sai ya bada amsa Allah ya kare mu Allah ya samu daga cikin bayu na gari Allah ya karbi azumin mu abubuwa da muka yi na sallah da ciyarwa da sada zumunta da ziyarar karatun alqur'ani muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana kuma yan masu girma magana mafi rinjaye ta malamai akan daren lailatul qadar da ce ana cewa mara mara to daren yau shine mafi yawan dare mafi rinjaye a wajen malamai kenan daren 28 kenan 26 ga wata daren shi yau kamar yau da dare da rana ta hawa dan aka sha ruwa to wannan daren lailatul qadar ta fara mutum yayi sallah mutum ya karanta alqur'ani mutum yayi ziyara mutum yayi kyauta mutum yayi sadaka duk abin da kai kaman kayi alfi shahar kaman kayi wata dubu duk aikin da ka aikata kaman kayi wata dubu to wannan ba karamin lada bane Allah ya samu dace ya kamata mu zagi ne kuma akwai wata al'ada da mutane suke yi in aka ce yau daren 27 aka yi sallah aka yi sallah aka yi sallah gobe daren 28 sai ga masallaci yayi shal mutane kai ka ce azumin ya kare kai ka ce ibada ta kare alhali kuma da sauran kwana biyu ko kwana uku to ya kamata mutum ya dage ya zamanto watanka na ramadan khitamuhu ya zamanto misk ƙarshen ya zamanto mai kyau kenan kada ka rudu abin da ya wuce har yanzu Allah subhanahu wataala na yantar da bayu zuwa gidan aljanna daga wuta zuwa gidan aljanna daga wuta zuwa gidan aljanna kai ma kai kokari yanzu haka Allah zai iya fitar da kai daga cikin wuta kuma kai ka zo gidan aljanna Allah samu daga cikin bayu nagari Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم اجعلنا من اتقائك من النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه وارزقنا تلاوته اناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله